ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka bulughul maram min adillatil ahkam min kalami sayyidil mursalin na'am riyadus salihin afwan riyadus salihin min kalami sayyidil mursalin kamar mance yau muna 25 ko 26 ga watan muharram hijira manzana sallallahu alaihi wasallama na da dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da uku ga watan tara miladiya na da dubu biyu da ishirin da daya sati da ya gabata mun kasance kan hadisi na goma sha uku har yanzu dai muna cikin babu kasrata ba kai ko haka ne da muna kan hadisi na goma sha uku za mu tashi kan hadisi na goma sha uku kalar mu'allifu rahimahullah wa anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an samu wannan hadisi hallau daga abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah wanda tsira da amince Allah su ƙara tabbata a gare shi yace as-salawatu al-khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma idha ijtunibat al-kaba'ir salloli guda biyar asba zuwa azhar zuwa la'asar zuwa magarba zuwa isha abinda mutum ya girba na zunubai ƙananan zunubai ko allah maɗaukaki na kankare mishi wannan zunubai dalilin wannan sallah ya zuwa tsakanin sallah ta asuba zuwa sallah azhar abinda ya ɗauka haka na zunubi tsakanin sallah azhar da zuwa sallah la'asar haka abin da ya dauka na zubi daga sallar la'asar zuwa magarba haka daga sallar magarba zuwa isha amma da sharaɗi idan shi tuni batil ka ba kuma yadda mazala sallallahu alaihi wasallam قال والجمعة إلى الجمعة هل لو صلى الجمعة جمعة يزوى وتجمعة وأنه كان كرس نبيني نفرقه دقال لوكتي زوى لوكتي صلى يزوى صلى wannan kuma hallar wani kankarar zunubi ce daga sati zuwa sati ina wanda ya misali wannan ranar juma'a ce wanda ya sallaci juma'a ta yau ya sallaci juma'a wadda sati wanda zai zo shi ma allah madafuki zai kankare mai ƙananan zunubai wa ramadan ila ramadan wannan kuma kankarar zunubai ce na shekara shekara zuwa shekara mukaffiratun lima bainahunna abubuwa ne wanda suke kankarar da zunubai ko abin da ke tsakaninsu na zunubi idan shtuni batal kabaya idan an yi nisa da manya-manyan zunubai shi kuma a ƙa'ida ta musulunci kabira ba a cewa zunubi babba ne mai girma sai zunubin da allah maɗaukaki ya yi bayanin narkon azaba ta musamman dalilin shi ko kuma manzala sallallahu alaihi wasallama ya la'anci wanda ya aikata ko kuma ya zamanto ya bibi wani haddi daga cikin haddodi kamar haddin zina ko na sata ko kuma allah maɗaukaki ya ce bayya kallon shi ba zai mai rahama dukan wannan nau'i ne na da shi ake gane wannan zunubi ne ko kuma allah ba zai mai gafara ba to idan mutum ya yi nisa da wannan abubuwa to allah maɗaukaki zai kankare mai zunuban da ya ɗauka tsakanin salloli guda biyar tsakanin sallar juma'a da wata juma'a haka tsakanin ramadan da wani ramadan rawahu muslim wannan imam muslim ya fitar da wannan hadisi kuma wannan hadisi allah na karantar da mu falala da rahma ta allah maɗaukaki inda mutum zai zunubi dalilin ibada da kai zuwa wata ibada Allah madaukake kan karima wannan zunubai hallau na karantar da mu hadari na manya-manyan zunubai domin su kamar yadda malamai suka yi bayani manya-manyan zunubai Allah bayya kankare su sai da tuba sai mutum ya tuba الخامس عشر حديث نقوم شاء بير عنه hallau wannan hadisi daga abu huraira wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi kala ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zala wanda tira da mutu Allah ta kara tabbata gare shi ce ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat qalu bala ya rasulullah قال إسباب الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وذلكم الرباط قال صلى الله عليه وسلم تنبيه صحابي tambaya ce kuma ta jawo hankali ga mai saurare ya kula da abin da za a gaya shi kuma wannan na daga salo na kyawun karantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wasa a kansu ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya ashe yanzu ba zan nuna muku ba abinda da shine Allah madaukaki yake kankare zunubai kurakurai tabbar sabai za ce bala ya rasulullah wa yarfa'u bihi darajat kuma bayan kankarar da zunubai Allah zai daga muku darajoji ya zamanto da'in kuna kalkashin matsayi na ƙasa ya zamanto kun samu matsayi na sama kalu bala ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka ce haka nan ya manzo sallallahu alaihi wasallam ba mu labarin da abin da zai kankarar da zunuban mu ya daga darajojin mu qala isbagul wudu'i ala makari kyautatar da arwalla a bisa ko kuma a bisa rashin so yaya mutum zai kyautatar da Allah shi ne ya wanke dukkan abin da ya zama dole ne a wanke abin shawa abeban da ake shawa kai ya shawa ya kawo da abubuwan da suka zama to mukammalati ne mukammilati ne ina kawo arwalla da sharuɗanta da wajibobinta da sunonanta da mustahabinta alal makari a bisa abinda ya zamanto baya da daɗi ko akwai tsanani a kan shi kamar lokacin sanyi lokacin da ruwa ana cikin bala'in sanyi mutum ya tashi dauki ruwa ya rabu in ba daurewa aka yi ba wani zai samu ƙiwu ya kyautatar da awallar shi wani ma awallar za ta gagare shi to a wannan matsayi sai zamanto idan mutum ya kyautatar da arwallar shi a yanayin da ya zamanto a wani nau'i na tsanani to wannan sai zamanto Allah zai kankare zunuban da yake tare da shi wa kasratul khuta ila al masajid da yawan kai kawo ya zuwa masallatai salloli na farilla ko wace sallah a ce tare da kai ake yi sallah ta jama'a kuma musamman ma idan ya zamanto daga inda kake tahowa nesa ne domin za ka yi taka da yawa takinka zai yi yawa to wannan yawan taki da za ka yi domin halartar sallah ta jama'a a masallatai sai zama to hallar wannan allah maɗaukaki zai kankarya mutum zunubaci wanti zaru salati ba da sala da jiran sallah bayan wata sallah kai ko da lokaci ka yi sallar asuba abinda yake kanka lokacin sallah azhar babu wani abin da zai shigaltar da kai ko da dai kana aiki ƙwallonka tana tare da sallah a zahar ko kuma a an yi sallah ka saurara kana sauraron aiwata fazalikum riba fazala sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan shine riba riba shi kuma tanadi da shiri na musamman saboda jihadi ɗaukakar da kalma ta Allah maɗaukaki kama daga tanadin makamai da abin hawa da shiri na musamman tarihi ƙofar da ake tsammanin mikiya za su shigo da gaske duka wannan riba su shi kuma mun san babu wani abin da ya kai jihadi daraja a cikin musulunci kamar yadda mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa zirwatu sanamihi aljihadu fi sabilillah tsoron ruwa ta addinin musulunci shine jihadi saboda daukar da kalma ta Allah madaukaki sai ga a wannan zamani da ƙarfi da yaji mikiya Allah ɗan adawa ta addini suna yaƙi da wannan kalma ba sa kamna a ce jihadi alhali su kuma ba jihadi na Allah ba suke jihadin kansu kullum suna kashe al'umma ɗaruruwan al'umma akan kawai siyasa da neman dukiya قال السادس عشر حديث نقوم شاء شدة عن أبي موسى العشعري رضي الله تعالى عنه أنسى هنا حديثي لقى أبو موسى العشعري وأن الله تقال ثبت أدريش قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال وانزراء الله دعمتي قال ثبتا غريشيتي من صلى البردين دخل الجنة dukkan wanda ya azumci bardain sanyi guda biyu sallah man sallah dukkan wanda ya sallaci sanyi guda biyu ana nihin sallata asuba da sallar la'asar domin kowanne sanyi sallar asuba sanyi ke sabkowa haka sallar la'asar bayan tsananin zahi da garji na azahar sai la'asar in ta zo sai yanayi da sanyi wanda ya kiyaye wannan salloli to ya shiga aljanna kiyaye su da lazumtarsu ko da lokaci a yi su tare da kai a cikin jama'a ba a ce wai ban da wa'ancan salloli ba a zahar da magarba da isha ba har su amma wa'annan saboda mazala sallallahu salama ya yi bayanin saboda lokuta ne wanda mutane suke shagaltuwa sosai sallah asuba ne sun kuma yake shagaltar da mutane wacce a wannan lokaci barci yake da daɗi ita kuma sallar la'asar shagaltuwar mutane da neman duniya sai a shagala sai zamanto suna da wani matsayi na daban banda wa'ancan matsayi wanda suke tarayya da su da sallon sauran salloli Allah madaukake ke cewa hafizu ala salawati wa salatu wusta wa qumu lillahi qanitin bayan Allah maɗaukaki ya yi bayanin a kiyaye salloli guda biyar sai aka yi akafin bayan ko kuma akafin da ya zamanto na nuni da falala wasu salatul wusta duk da cewa salatul wusta ita ce sallar la'asar ta shiga cikin asalawat amma Allah maɗaukaki ya yi bayanin ta na daban saboda matsayinta haka Allah madaukaki ke cewa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa can wal mala'ikatu barko ko Allah da ya ambaci mala'iku sannan kuma sai ya zo da da bayanin ruhi shine kuma Jibril alaihi salatu wasallam na wannan na nuni halau na falala ta Jibril sannan sai a ambaci abin da ya zama dunkula ne kuma sai a guddo wani abu wanda yake cikin wannan abu na game mai kuma a ambace shi saboda matsayi da falalar shi na kenan kiyaye wannan hadisi wannan na karantar da mu kiyaye irin wannan salloli guda biyu na daga cikin sababin shigar mutum aljanna kamar yadda malai ya ce mutafakun alai wani hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi qala al-bardani as-subhu wal 'asr shi ne sallar asuba da sallar asabi ashar hadisi na goma sha bakwai anhu har yanzu muna tare da hadisin abu musa afon daga abu musa al'ashari radiyallahu anhu kala ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mazala wanda tsira ya allah da amincin shi su kara tabbata da rashe ce idan marid al'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري idan bawa ya yi rashin lahiya musulmi ya yi rashin lahiya au safara ko ya yi bulaguro kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha Allah madaukake sai ya rubuta mushi ladan kwatamcin abin da yake aikatawa a lokacin da yake zaman gida iya da lahiya sani galiban idan mutum ya yi bulago iya kasar ku allah madaukake ce rubuta mai lada na sallah ta jami'i kuma wadda aka cika iya azumi bulago ya bujiro mishi ya ajiye azumi Allah madaukake zai bashi ladan azumin da yake na filoli yake kiyamun laila da dare yayi bulaguro ko shi lahiya ta kama shi Allah madaukake zai bashi ladan abin da yake aikatawa kina sai zama zuwa na hadisi na karantar da muhimmancin abu biyu aikata aiki na alkhairi samun dama ta abin da ya shafi lahiya da lokaci ko kuma mace ribantar lahiya da lokaci da aikata aiki da alkhairi idan mutum a lokacin da yake da lahiya a lokacin da yake zamne ya ribanci wannan lokuta guda biyu ya aikata alkhairi idan wannan dama ta kuce mishi halin bulaguro ne ko rashin lahiya abin da yake yi na alkhairi Allah madaukaki zai ba shi lafiya ko da bai aikata ba قال المؤلف رحمه الله الحديث الثامن عشر حديثنا قوم شاتقص عن جابر رضي الله عنه قال an samu wani hadisi daga jabir da abdullahi wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah wanda tsira Allah da amincin shi ƙara tabbata gare shi kullu ma'rufin sadaqa dukkan abin da ya zama to mai kyau ne kyautatawa ce to wannan sadaka ce can kuma ya riga ya gabata wata ajiyu bele sunayen sadaka ko adalci da za ka yi tsakanin mutane guda biyu wanda suke jayayya da rigima wannan ma sadaka ce kullu ta halilatun kullu ta kabiratun sadaka kowace kabbara da za ka yi kowane tasbihi da za ka yi sadaka ce na'am kuntu sharraka 'ala nas sadaqa shi ma kame sharrinka daga mutane shi ma sadaka ne to annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu ma'rufin sadaqa duka abin da ya zama kyakkyawa ne mai kyau ne to dan ka aikata shi sadaka ne rawal bukhari imam bukhari ya rawaito wannan hadisi wa rawal muslim min riwayat hudhaifa imam muslim ya rawaito wannan hadisi daga ruwaya ta Huzaifat al-Yamani maimakon Jabir da Abdullah الحديث التاسع عشر حديث نقوم شاترة anhu Allah an samu wannan hadisi daga Abu Musa al-Ash'ari wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi kala yake kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsira ya Allah da amince shi su kara tabbata gare shi yace ma min muslimin ya gharisu gharsan illa ma ka illa ma kana ma akala minhu lahu sadaqa ma ukila minhu lahu sadaqa وما شرب منه له صدقه ولا يذوقه احد الا كان له صدقه رواه مسلم وفي روايه الله فلا يغرس المسلم غرسا فياكل منه انسان ولا دابه ولا طير الا كان له صدقه الى يوم القيامه manzo Allah wanda kira da mun Allah su kara tabbata da shi yake cewa babu wani musulmi da zai dasa wani abin dasawa itaciya ce kayan marmari ne da abin da ya kama da haka wannan kuma gaba na karantar da mu muhimmancin dasa itace ko kuma abeban da za a yi amfani da shi sabanin mu kuma kullum maimakon mu dasa kashe su muke babu lahi illa rura ta kama a sare ice a sare shi to amma kuma a yi kokarin mai mamayin shi a dasa wani bal akwai hadisi ya tabbata daga mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa da dai a ce mutum zai samu damar dasa wani icce gabanin tashin kiyama ya zuga kiyama tsara tashi ya samu damar ya dasa icce to ya dasa shi قال ما من مسلم يغرس غرسا باب wani musulmi wanda zai dasa wani abun dasawa illa kana ma ukila minhu lahu sadaqa face sai abunda aka ci daga wannan abun da ya dasa sadaka ne mutum ne dabba ce kwari ne ya ci wannan abun da ka dasa to kana da lada shi yasa noma babu hasara a cikin shi duk yanda ka yi noma da ikon Allah baka da hasara kana da lada kuma musamman ma ya zama to babban niyyarka na ka wadatar da kanka ne da iyalanka da dukkan wanda nauyin su yake kanka wa masu rika minhu lahu sadaqa da dukkan abin da aka sata daga wannan abu sadaka ne gare ka ka sani ko baka sani ba wala ya zara'uhu ahadun illa kana lahu sadaka babu wani a wanda wani mutum wanda zai tauye wani abu ya rage shi face sai iya da wannan sadaka ne qala rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi walahu wa fi riwayatin la iya da wata riwaya daban fala yaghrisu muslimu gharsan muslimi bayya dasa wani abin dasawa fa ya kulu minhu insanun wala dabbatun mutun ya ci daga abin da ya dasa ko wata dabba wala tsairun ko wani tsuntsu illa kana lahu sadaqa face sai wannan abu ya kasance mai sadaka ila yawmin qiyama har zuwa tashin qiyama ka duba ka ga abin ba ba wasa bane kana da gafara tun daga lokacin da abin wanda ya ci abin da ka dasa kana da sadaka har zuwa tashin kiyama wa fi riwayatillah hakanan iya da wata riwaya daban ana nake imam muslim la yaghrisu muslim gharsan musulmi bai dasa wani abin dasawa ba wala yazra'u zar'an bai shibka abin shibkawa ba fa ya'kulu minhu insanun mutum ya ci daga wannan abin da aka dasa ko aka shuka wala dabbatun ko wata dabba wala shay'un ko wani abu daban illa kanat lahu sadaqa face sai wannan ya kasance mai sadaka ne wa rawayahu jami'an sun ruwaito shi gaba daya ana nihi imam bukhari imam bukhari da muslim min riwayat anas bin malik daga riwaya anas bin malik qawluhu ya zura'uhu ayyan kusu wanda zai rage shi na wannan hadisi na karantar da mu falala da mutum zai samu na abin da ya dasa ko ya shirka abinci ne kayan marmari ne ko kuma wasu itace ne daban alhadisu da ishirin hadisi na ishirin anhu har yanzu muna cikin hadisin abu musa al-ashari radiyallahu anhu qala yake cewa arada banu salama an yantaqilu qurba al-masjid fa balagha dhalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahum innahu qad balagani annakum turiduna an tantaqilu qurba al-masjid fa qalu na'am ya rasulullah qad aradna dhalik fa qala bani salama diyarukum tuktabu atharukum diyarukum tuktabu atharukum rawahu muslim abu musa yake cewa iyan salama sun so su taso daga wurin da suke domin tsakaninsu da masallaci ta iya ce kamar ɗan zango-zango ne suka so su matso kusan masallaci su taso daga inda suke su zo kusan masallaci wa balaga dalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam labari ya kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ga banu salama suna so su baro wurin su su kauro daga inda suke su zo kusan masallaci fa qala lahu sai ce musu innahu qad balagani annakum turiduna an tantaqilu qurba al-masjid labari ya zo mun cewa kuna son ku taso daga wurin da kuke ku zo kusan masallaci faƙalu sai suka ba shi amsa na'am ya rasulallah suka ce haka nan ya maza Allah sallallahu alaihi wasallam kad aradna zalik tabbat mun so ma'aikata wannan faƙala bani salama ya kuɗiyar salama kamar ku ya ce ya bani salama ya ku ɗiyar salama diyarakun ku riki gidaddajinku ku zamna a gidaddajinku kamar ya ce ilzamu diyarakun ku zamci gidaddajinku tuktabu a tsarakun za a rubuta muku lada a bisa taka wadda kuke gurabar duk inda kuka ɗaga ƙawa kuka ajiye ta a ɗagawa da za ku yi allah ya ɗaga muku daraja ajiye ta da za ku yi allah ya kankare muku zulubi da ita idan ɗan kusan masallaci ne lada kaɗan ne ko yaro amma in ya zama to nesa masallaci ne saboda yawan tahiya can kuma mun karanta kala kasaratul kuba ilal masajid ko na'am tuktabu atharukum diyarakum tuktabu atharukum ya gaya musu wannan magana su biyu rawahu muslim imam muslim ya rubuto na hadisi wa fi riwayatin inna bi kulli khatwatin daraja ku sani duk kowace takawa da kuka yi akwai daraja shi kuma daraja tana samuwa ne da tattarar lada mataki ne nan rawahu muslim imam muslim ya roto wani hadisi wa rawahu bukhari imam bukhari ya roto shi aidan hallau bi ma'anahu da ma'anar shi min ruwayata anas daga ruwaya anas da malik wanda ya Allah ta kara tabbatar da shi قال وبنو سلمة بكسر اللام سلمة أفضل ممكن سلمة سلمة بكسر اللام أو لام كسرة قبيلة معروفة من الأنصار قبيلة wadda ta zamanto shahararra sananna daga ƙabilolin mutanen madina amma kuma su tari ana cewa salama kaji galiban shi aka yi sani salama don dabtukin shine salima banu salima wa atharuhum ay qudahum guraban su ana nihin taka wanda za su الهادي والعشرون حديث نيشرون لدى عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه نعم ومنكر المشهور فنسلم نعم قال قبيلة معروفة من الأنصار وآثارهم قضاهم قرأناه الهادي والعشرون حديثنا عشرون دلاء an abin munzir bai bin ka'ab an samu wani hadisi daga abin munzir abin munzir alkudiyar shi ne sunan shi ubay bin ka'ab radiyallahu anhu wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid min ya kasance akwai wani mutum wani sahabi wanda ban san wani mutum ba wanda ya yi nisa game da shi da masallaci kinan gidan shi ya yi kowane gida nisa game da masallaci wa kana la tukhtuhu salatun ya kasance sallah ba ta kuskure mishi bai yara tan sallah ko don lokaci duk da wannan nisa da ke yi da yake da tsakanin shi da masallaci sallah ba ta kubce mishi fa qila la sai aka ce mishi aw qultu lahu ubay bin ka'ab yace ko nace mishi law ishtaraita himaran tarkabu fi zuluma ya ce ina ma a ce ka sai wani shakki wanda za ka yi ka tafiya da shi a cikin duhu wafin ramda haka na a cikin tsananin zahi lokacin da ƙasa saboda rana ta ɗauki gumi lokacin da ƙananan dabobi suke tsalle saboda zahi a tagonsu fakala ma ya surruni anna manzili ila jambil masjid bai ya birge ni ya kasance gidana kusan masallaci ne dabda dabda da masallaci in ne uridu an yuktaba li mamshaya ila almasjid domin ina so a rubuta min tahiyata a rubuta min lada dalilin tahiyar da nake yi zuwa masallaci wa ruju'i da komowata idza raja'tu ila ahli lokacin da na komo ya zuwa iyalaina qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya samu wannan labari sai ce mishi kad jama'a Allahu laka zalika kullu sani Allah madaukaki ya tattara ma wannan gaba daya tahiyarka da komowarka kowanne ladani rawahu muslim imam muslim fitar da wannan hadisi wa fi riwayatin ya zo cikin wata riwaya inna laka ma masta ma mahtasabta inna laka mahtasabta kana da abin da ka nemi ladan shi warren dawo al'ardun lati a saba alhabu shadid shi ne turbaya ko kasar da tsananin zahi ya same ta asali wal 20 hadisi na 22 kuma sai mu tsaya a kan shi an abi muhammad abdullahi bin amr bin al'asir an samu wannan hadisi daga baban muhammad shi ma alkune shi ce sunan shi abdullahi da amur da asu wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su kala ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazala wanda tsira da amsa Allah su kara tabbata a gare shi yake cewa arba'una khalsatun ko khilsatun kowanne ka karanta yayi hasla afwa arba'una khasla tabi'o'i guda arba'in a'laha manihatu al'ams mafi ɗaukakar ta shine maniha dabbar da za ka ba mutum ya tatsi nono aro ka ba mutum dabba kana da dabba baya da nono sai ka ba shi tatsa ma min amilin ya'mal bi khaslatin babu wani mutum ma'aikaci wanda zai aika zai aikata wannan ɗaya daga cikin qabi'a min haraja'a thawabaha thawabiha iya kwadayin ladanta wa tasdiqa maw'udiha kuma da gaskatar da alƙawalin wannan nata illa adkhalahu Allah biha aljanna face sai Allah madaukaki ya shigar da shi da ita aljanna رواه البخاري امام البخاري سكفتد يفتد ولا حديث قال المنيحة أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه ma nan taban kuma wannan shine yashrab amma nan ya kawo li ya'kula kuma la'alla iya iya daukar akal idan ya zamanto ya sawaya an maida shi ciku ko abin da ya kamata amma shi dai abin da ya sananne shine sha li yashraba labanaha sannan kuma ya maida ta nan dabbar da tunkiya ko akuya ko saniya ko taguwa da zaka ba mu ya tatsi nonon ta kuma ya mai dama wannan sai a ce mani wa alaikun salam wa rahmatullahi to in ya ce liya a kula shi matsalar da ya ce labana haki nam yawwa nam arama dabba ka tatsa ka sha kamar yadda ka tatsi nono kamar yadda سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك Thank you.